بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وارجوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وإمداده العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون a ayoyin da suka gabata wato karatun na jiya mun ga yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake challenging din kafiran duniya da larabawan farko da ma kowa da kowa wanda yake musu da Qur'ani yake gani wato alƙur'ani ba daga wajen Allah yake ba to Allah ya ce to in dai haka ne ku zo da irin Qur'anin ku kuma ko ku zo da makamashin Qur'ani Allah ya ce in ba su iya ba kuma ba za su iya ba har abada kuma suna da azaba wanda Allah ya saba da su to Allah sai ya kawo maganar mu'minai dama Allah idan ya kawo magana na kafirai da suka kafirce sai Allah ya kawo maganar mu'minai wanda zai zama tokar mu'minai su daga hankalin su suna da musamman wani matsayi a gurin ubangijin su a sai Allah ya ce wa bashirin da bai na amanu ya rasu da ba da ya abishe wa mu'minai wato wa aminu salihati kuma bayan sun yi imani suka yi aiki na gari أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار فمنذ البشر للي ألا يتانا درس الجنة وأن قولتك بدانا فكشفنا لهم الجنة كلما رزقوا منها duk abin da aka azurta musu aka azurta su da shi na daga arzikin aljanna min samaratin na daga 'ya'yan itaciya قالوا لا تتي هذا الذي وجدنا من قبل والذي أنا أتركه لشيء كافر دونه ووجوده متشابها لا أظن لشيء كلا دبن دبن دبن ولو فيها أزواج مطهرة ثم الله يتنزل سلامات كاي قوة لباس حيلة باس نفاتي ما تتركي نجد لنا معنا وهم فيها خالدون كما خاطر دوما a cikin aljanna ba tare da Allah ya yanke musu hikima ba to lallai wannan shine irin sakamakon wanda suka ba da kyakkyawan gaskiya da manzon Allah kuma suka yi imani imanin sadiqan imanin na gaskiya da manzon Allah su tsakanin su da Allah kullum gargaɗi kullum albishir ne kullum albishir ne sai dai kaji Allah ya ce kamar wa bashirin ladina amanu wa amilu salihati anna lahum jannatin tajri min ko kuma wa bashirhum bi anna lahum min al-lahi ajran azima to kullum Allah abin yake tsakanin sa da mu'minai amma kafirai kan sai dai fadakarwa wa anziruhum yawmal akhirah إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. wa'innan muminai abin da ya ba su kamalan imanin imani yana da marafi akwai imani wanda yake almi akwai imani wanda yake kafi imani almi shine imanin kowa da kowa kamar yadda musulunci ma akwai al-islamul am akwai al-islamul khas al-islamul am kowa musulmi ne a wannan hadara din hadara ta hadara ta alam ruhi kenan lokacin arwahu suna cikin hadara ta suna hadara ta malakutu to a wannan lokacin kowa musulmi ne shine wanda Allah ya ce wa lahu aslama man fis samawati wa man fil ardi taw'an wa karhan ma Allah suka musulunta duk wanda suke kan sun musulunta wato duk rayuka har an na ɗauke ganin su a duniya a yanzu a wannan alam din su musulmi ne sun yarda da Allah to sai ne kuma daga baya sai suka zo suka mance da alƙawarin da Allah ya ɗauka sun a can alamun zalmi ya ce musu alastu bi rabbikum sannan kuma suka ce bala an rabbuna amma kuma suka zo da jiki ya ɗebe kewa ruhi ya zama ya kewa da jiki to shi idan ruhi ya bi jiki shi kenan sai mutum ya zama ya karkanta sai mutum ya zama to yana amfani da nafsu ne yana amfani da ransa ne yana tafiya cikin rai cikin annabtu idan kuma mutum ya bi ruhinsa to zai zama ruhani ne wato zai zama duk ayyukansa ayyukan da halalan ubangiji take yi kuma kullum shauƙin ka shauƙin ya haɗu da ubangijin sa shi yasa tafiya kenan akwai tafiya ta ruhi akwai tafiya ta rai akwai tafiya ta jiki tafiya ta tafiya ta rai ita ce tafiyar da tafi kowanne hadari sabila da da akwai bambanci tsakanin arruhu da annabtu bambanci tsakanin rai shi ne ba hauke ne a wajen sa in aka ce annabtu rai arruhu rai amma kuma duk suna da bambanci shi annabtu yana mutuwa amma shi abubu baya mutuwa Allah ya ce kullu nafsin zalika shirku ko wata rai za ta mutu to dukkan nafsu tana mutuwa kenan amma ita ruhu ba ta mutuwa da aka tambayi Allah ya kafirai daga cikin yahudawa suka tambayi manzon Allah suka ce fa ba mu labarin me yi rai yas'alunaka anir ruh suna tambayan ka rasulullahi me yi rai me ake nufi da ruhu fi kullu ruhu min amri rabbi shi rai yana daga cikin amrul lahi to amrul lahi fa menene ai amrul lahi shi haske ne na hadaratul qudsi haske ne na hadaran sarki hasken hadaran sarkin nan kuma shine Allah subhanahu wata'ala yake hura ma kowa shi yasa ya kace wa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi idan na daidaitar da shi na hura masa rai daga wajena to rai gaba ɗaya ka ɗan fara Allah subhanahu wa ta'ala ne to idan mutum ya yi halin ransa za ka kai su ruhani yana da ma'arifa tsakaninka da ubangiji ka ba zai na tafiya a alamun jismani ba sabila da kafin a zo alamun jismani an shige marajin sai da aka shige malakutu daga lakutu ne aka shigo malakutu daga malakutu kuma aka shigo mulku daga mulku aka shigo jabarutu har aka gangaro na to sai zama su idan mutum ya yi amfani da hadaransa ya yi amfani da duniyarsa na asali rayuwarsa na asali to zai zama to kullum ghayatuhu mardatillah abin da yake nema yardan Allah ne ba yardan mutane ba amma idan mutum ya bi jiki ya biye marai rai ita kuma abu ce mai hadari rai kamar connecting ne tsakanin ruhi da jiki shi ruhi idan ya sauka a jikin mutum kroshin din mutum ne sai dai ka mutum ne ya kashe shi ya halakar da shi sabila da karfin fawarsa hakke ne na hadarar su gobe kuma ita ce take rike da ran take rike da rayuwa to shi kuma rai shi ne kaman zare ko kuma a ce wani maganati wanda shi ne yake iya hasken hasken rai a ruhu yakan iya haskawa cikinsa shi kuma yakan iya rayuwa da jiki to wannan shi ne ainihin magana su da yake ɗauko haska ruhi ya haska ma jiki sai jiki a ga yana motsi yana ci yana sha da makamantan kamar da yanzu a ce blog wutan lantarki to wutan lantarki idan mun lura ba ainihin wajen ba ne yake ba koyin bane yake ba da wuta wutan yana zuwa ne tukhadu min shajaratin mubarakatin zaituna yana zuwa ne daga can wani ma'adani wanda aka shirya shi mujahhad al-kahwa wanda aka shirya aka shirya shi domin ya ba da wuta ainihi yana ma'adani ne to shi wannan koyin wannan wutan ba zai haska ba sai an saka wannan koyin to idan kuma aka saka koyin sai a ga wutan ya kawo amma idan koyin ya lalace ba za a ga wutan ba sorai ita ce kamar misali koyi da aka saka ta wato wanda take haska wutan lantarki amma shi ainihin wutan lantarki din ba za mu iya mubashara da shi ba domin idan aka zo aka kafa aka kafa maka kuma sai dai ya halaka da kai to wannan shine misalin abu wannan sai aka ce shi annabtu yana mutuwa kuma annabtu kashi kashi ne akwai nafsul lawama akwai nafsul mutma'inna akwai nafsul nafsul ammara sannan kuma suna nan dai kashi kashi نفس مطمئنة مسلسة الله فقد مدى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راجعة مرضية رب إليك نظر صالحين وأن سك يحلونه تو سيكما النفس اللوامة تو نفس اللوامة wannan rai ce halakkiya wanda ita kan dama ba ta taɓa aikata aikin alkhairi ba to wannan ita ce nafsul lawama to nafsun nafsun ammara kuma to ita ce rai ani na kowa da kowa rai na ran ran kowa da kowa ma amma rasul bisudi ne sai dai ran annabi muhammad ne amma rasul bil khairi amma rasul lima yusibu fi khair wato ita ran manzon Allah ita ce kawai amma rasul bil khair amma hatta annabi yusuf yana cewa ma ubarridu nafsi illa nafsa amma rasul bisudi illa ma wa ba zan ku fitar da kaina ba sabila da ita rai tana umarni da mummunan aiki sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kanta ya yi masa rahama to a samun nafsi kenan idan kuma aka shiga ruhu shi ma ruhu yana nan a tafiyarsa daban-daban akwai ruhun sulfaniyyun akwai ruhun kudusiyyun sannan kuma akwai ruhun ruhaniyyun yana nan a marabin marabi sabila da shi ruhi kafin a zo a saka shi mai jiki jiki ya rayu da shi sai da ya biyo waɗannan matakan waɗannan matakan da ya biyo kuma kowanne mataki ne mai zaman kansa idan mutum yana rayuwa a cikin ruhi kudurɗini yana da matsayinsa a wajen Allah in yana rayuwa a cikin ruhi ruhani yana da matsayinsa sannan kuma haka idan yana rayuwa a cikin ruhi wato ruhi suna nan dai maratib sun su kala kala ne kamar yadda malamai suka bayyana waɗannan maratib din amma dai ar-ruhu huwa al-wasal al-asali lil insan ruhi shine ainihin matattara na asali ga mutum shi jikin mutum kamar nan kaman kawai kaya ne wanda baya da wani amfani ba zai tara komai ba da wani amfani komai to su muminai wanda ya zamanto sun samu tafiya wajen Allah ta hanyar imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi idan an ce musulmi kafi akwai musulmi kafi akwai musulmi ani musulmi ani kowa musulmi ne har arna ma musulmai ne wala huwa aslama man fi samawati wa man fil ardi tawwan wa amma musulmi kafi musulmin da ya shaida da la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne musulmi fasi to a cikin wannan islam din islamu yana da maratibu guda uku islamu yana da maratibu guda uku ko kuma ba da mu ce islamu ba mu ce addini yana da talatu maratib maratib guda uku na farko akwai al-islam na biyu akwai al-iman na uku akwai al-islam wanda shine abinda mala'ika jibril ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu anhu akhbirni an al-islam akhbirni an al-iman akhbirni an al-islam to idan an shigo cikin al-islam musulunci farko an tashhada Allah ilaha illa Allah sai dawa babu abun bauta da gaskiya wa tuqimu as-salat ka da sallah وتؤتي الزكاة كبعد الزكاة وصوم رمضان كعدم شوكة رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا كي أيك الحج إذا كان مداما فوانا gabaɗayan su wannan abu guda biyar da aka lissafo na martabatu na na al-islam to yadda al-islam a zahiri a zahiri akwai shi a zahiri akwai shi a batini akwai shahada ta zahiri akwai ta batini shahada ta zahiri shine a bakin ka aji ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah to wannan kai shahada ta zahiri shahada ta batini shine la ilaha illallah babu abun bautawa sai Allah ka kora komai babu wani mahaluki cikin halittun Allah da kake ganin sa idan ba ubangiji ba to shi ne shahada ta batini wanda shine martaba ta tafiyar sufaye a sufi wa gayatu huwa Allah idan damuwa ne ya damu mutum إذا كانت الأقدار من مالك الملك فسيان إجماع كل ومالك إذا أبو الله شيئي تدق أبن يكين ainihin shahada ta cikin zuciya shahada ta ba ta niki ne idan ka ga abin da ya bakanta maka rai ma ba bakin ciki da kai ba farin ciki da kai sannan kuma idan ka zo ba za ka zo wajen wani kana cewa ne kamun kaza ba sabila da wannan raunin imani ne a wajen al-mutakaffifin wato alkawa minal minal muslimin ke bantattu kasi daga cikin musulmai ke nan to haka sallah sallan da yanda aka fardanta ma jiki sallah biyar zuciya ma tana da sallan ta wanda take yi wanda wannan sallan ma farilla ne an fardanta ma zuciya wanda duk cewa Abdulkadir Jilani ya warware wa idan masa'il din cikin asirrul asrar fi ma yahtaju ilayhi al-abrar sannan azumi da Allah ya farzanta na Ramadana to akwai azumin zuciya ma hajji da Allah ya farzanta akwai hajjin zuciya ma kowanne da akwai to aksari wa'inda muke yawan samun sabani da su cikin sai cikin tafiya tafiyar mu ba iri ne bane da su su suna tafiya ne ta zahiri zalla mu ko muna tafiya a zahiri da batini da akwai zahiri da akwai batini akwai ilmu zahiri akwai ilmu batin to sai tafiya ya zama so ne bincike amma middin kana tafiya ne da ilmu zahiri biduni ilmi batin ko tafiya ta shirme ne hakika shari'atun bila hakikatin batila wa hakikatun bila shari'atin batila ka ce kai za ka yi zallan shari'a ne za ka yi zallan amfani da zahiri ne babu batini to wannan ƙarya kake sannan ka ce za ka yi zallan amfani da batini ne babu zahiri wannan ma ƙarya kake sabila da zahiri shine shari'a shine abin da aka turo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da shi shine abin da duk annabawa suka zo da shi shine shari'a amma hakika wanda shine ilmul batin wannan ilimi ne koyayye wanda na daga cikin taska ta ta abin da Allah subhanahu wata'ala ya kasance cikin awalin daga cikin alamun jabaruti alamun malakuti har a ƙara ta ƙarshe wanda babu gabansa alamun lahuti wannan taskar su ce to idan mutum ya zamanto yana tafiya ne zallan shari'a ko ba haka ba idan ya zo kullum yana auna abu ne da idansa baya tafakkuri da tunaninsa baya tazakkuri da zuciyarsa to shi kenan ya zamanto makaho kawai zai yi ta addinin ne ma bai san wanda yake bautawa ba sabila da bai san kansa ba ballantana ya san ubangijinsa ballantana ya san wane ne akan me aka halice shi abinda aka fardanta mana a shari'a salloli azumi zakka aikin haji wa'annan ba za su dauke maka ba middin zuciyanka da akwai dauda middin zuciyanka ba ta samu wa'annan ma'alumat din ba to zuciyanka ma sai ta samu wannan ma'alumat din to yaya za a yi zuciyanka ta samu wa'annan ma'alumat din dole sai ka hada da ahlullahi su wa'annan waliyan su ne za su daura ka akan hanyar zikirorin da za ka yi idan kana wa'annan zikirorin zuciyanka ya samu zauki na ma'arifa idan ka samu zauki na ma'arifa shikenan sai ka san ubangijinka a cikin zuciyanka ka tafi ka tafi ka je martabatul islam wanda insha Allah yana gaba cikin maratibul islam da za mu kawo su a nan gaba martabatul islam kenan haka idan an shiga al-iman أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره كله ومرضه إيماني ده الله ده رانا تاشي القيامة ده إيماني ده manzannin Allah da imani da littattafan da aka saukar wa manzannin Allah gaba su a saura injila zabura gaba ɗaya da kuma yin imani da kaddara alkhairinsa da sharrinsa mai daɗi da mara daɗi wannan shine jahiri na martabatul iman to martabatul iman da wannan take tafiya so martabatul iman wa'innan arkanul iman din wanda su ne rukunan imani su ma akwai su cikin badini wanda mutum idan badininsa bai samu wannan ba ya samu confuse ya samu matsala imaninsa yana rawa shine abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yake sanar da wani ɗaya daga cikin sahabbansa sahabin tunna yaro annabi yake sanar da shi yake ya gulam inni uallimuka kalimatin ihfazillah yahfazuka ihfazillah tajidhu tujahaka wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah ka kiyaye Allah Allah ya kiyaye ka ka kiyaye Allah sai ka samu Allah a gabanka wato duk abin da zaka yi Allah ne jagora cikin al'amarin kuma idan da ka nemi taimako ka nemi taimakon Allah idan damuwa ya dame ka ka nema a gurin Allah sabila da shi khasi wanda yake da imani na yaqini yake da kyakkyawan imani shi a wajensa idan ya roki dan mutum ya ce dan mutum ya bashi wani abu ma yana ga kamar ya yi shirka ma Allah ne ya yi da ayi ce ma dan mutum ya bani kaza ba zai yi ba ai Allah shi kadai ya cancanta na yi imani da shi shi zai mun kaza shi zai bani ko kuma shi zai hana ni sannan imanin al-imanu bil qadri zuciyanka da zahirinka ka yi imani da kaddara ba za ka taba ganin wani abun bakin ciki kai bakin ciki a kai ba idan abun bakin ciki ne zane ka an maka mutuwa ko wani abu to farin ciki da ka za a zuciyanka ka da wanda ya mutun kai ka halicce shi ba kai ka halicce shi ba wanda ya halicce shi ya ɗauke shi to bakin cikin me za ka yi da ka yi bakin ciki ne akan kana son ya dawo maka da shi ko kuma me kake nufi to shi kenan sai ka fiyan ya zamo kamar baitin shehu ibrahim da na faɗa a baya wanda shehu ibrahim ya ce wannan baitin ya ji magabatansa sun faɗa kuma shi ma na kan wannan fikira ɗin na idan kanat al aqdaru min malikil mulki idan kaddara da asbabu duka suna daga wajen Allah ne to fasiyani in ma yusirru ma yusirru da abin da zai saka ni kuka da abin da zai faranta mu wannan duk all the same thing a wajen ni bai da maraba a guri na to kun ga wannan shine martaba ta biyu cikin addini an samu al-islam an samu al-iman kuma duk i'tiqadat wanda yake cikin al-iman wanda yake i'tiqadat zahira akwai wa'innan i'tiqadat din fil batin a cikin zuciya wanda tabbas sai mutum ya samu wannan solution kafin ya samu cikakken imani in mutum bai samu wannan sulukin ba ba zai samu imani ba idan aka ce da a ɗauko imani gwangwa da gwangwa a buɗe shi a ce sai an samu mutum imaninsa ya yi shir da shir to yanzu sai an kirga mutane miliyan ba a samu muminai guda ɗari biyar ba sabila da mene sabila da matsayin yadda imani yake imanin nan shine a zuciyanka bayan ka samu dukka wa'innan maratibu guda shida na imani wato ko kuma ce arkanu na imani guda shida da abinda za ka kattama da shi shine za ka kattama da soyayyar manzon Allah ka fifita manzon Allah fiye da komai fiye da matanka fiye da ƴaƴanka fiye da dukiyanka fiye da duk wani abu da kake so to anan aran gaman yake yayi za a yi ka fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wa'innan abun gaba daya kuma yaya da a yi ba a harshe da ka faɗa ba a gan shi practical shi kenan sai a kai mu fara tambayan kanmu da kanmu idan na kulla business na harkan kuɗi cikin dare ba zan iya bacci ba zan yi ta kiran waya yaya kaza yaya kaza yaya kaza yaya kaza akan kuɗi zan iya kwana ina tsaye ido na su so nawa na hana ido na bacci saboda neman ganin manzon Allah so nawa na hana ido na bacci saboda san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ina son budurwa ba na iya minti biyar ban tuna ta ba idan ina son mace tsaban tunaninta haka kawai in kan yi mafarki amma ido na biyu ganni kaman gani nan da ita mun fita a mota na ɗauko ta mun gina gida mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza har wani ma yazo ya gifta ta gaban ka ba kamar san ya gifta ba sabila da tsaban tunanin da kake yi so nawa ka taba tunanin manzon Allah haka ka saka manzon Allah har kana ganin ga ku da manzon Allah kuna tafiya ga manzon Allah ya baka alkausara ga kaza ga kaza so nawa ka taba ganin ka haka kai so nawa ka zubar da hawaye saboda tuna shi sabila da shi yayi kuka saboda kai sayyidatuna Aisha ta gana kuka tace masa ya Rasulullahi kukan ne annabi yace ishtaqtu li ikwani nayi shaukin yan uwana ne sahabbai sayyidina Umar suka ce awalatna ikwanuka ya Rasulullah mu ba yan uwanka bane annabi yace bal antum ashabi ku sahabbai ne ikwani hum alladhina ya'tuna ba'di yan uwana su da su zo a bayana yawaddu ahduhum an yafqada ahlahu wa malahu khayran dayan su yana neman ya rasa dukiyansa da ƴaƴansa da komai saboda mun kallo guda daya to in annabi yayi kuka akan mu kai sai kai misali makanka so nawa kai kuka saboda san manzon Allah so nawa ka gagara bacci saboda tunanin manzon Allah salati miliyan nawa kai mu manzon Allah to daga nan sai ka gane cewa imaninka da rauni fa imaninka bai cika ba tunda idan lamarin kuɗi ne da ka gagara bacci a kai yanzu a yau a zo baka da naira dubu goma naka a baka miliyan ɗaya wallah ba za ka gagara bacci ba saboda sabon jin daɗi amma tunda kake ka taba ka zauna har kanka yayi zafi ka tashi da daddare kana calculation kana kai komo kamar yadda in ka shirya business zaka dauki waya ka sa a kunnen kwana kana waya ta bila da business in ka shirya to nawa ka taba zaunawa kana salati kana kai komo kana tuna manzon Allah kana tuna shi a Badar kana tuna shi a Uhud kana tuna shi a Hunayn kana tuna shi a fagagen fama da yayi domin tsayar da addinin musulunci annabi fa yakan kabbara sallah ya tsaya sai da tuna Aisha ta ce in ya kabbara sallah ba mu jin ya karanta Fatiha ko sura sai dai ya ce ummati ummati ummati ummati ummati ummati sai ya faɗa da yawa sai a ga yayi ruku'u in yayi ruku'u ma ummati ummati ummati sai a ya taso in yayi taso sujada duka har ya idan da sallan ummati yake kira mu yake kira sabila da tsananin kaunan da yake mana to ina san da muke masa a zo a ce ka bayar dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ga ka abin nan ina soyayya ka fasan cewa soyayyan ba za ta cika ba sai idan an zo an ce maka wani zaro ranka dan Annabi Muhammadu ka bayar a ga kana kuka saboda bakin cikin baka san yadda za ka yi ka zara ranka ka bayar ba saboda an ambaci Annabi Muhammadu لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين والنفس التي بين جنبيه da yin fi imanin sa bare cika ba sai ya so ni fiye da fiye da fiye da har fiye da ran da take tsakanin kirjinsa to kun ga anan an samu filuwa sosai sosai a baki ne muke yawan cewa muna son annabi muna son annabi amma practical a gani a kasa soyayyan manzon Allah tana motsi tana yawo muna da wannan raunin to ko mutum ba zai ketare martabatul imani ya je ga martabatul insan ba sai ya samu kamalul muhabba kaman abin da ya faru tsakanin manzala da sayyidina Umar sayyidina Umar ya ce ya rasulullahi la anta ahabbu ilayya min walidi wa waladi wan nas ajma'in illa an-nafs allati bayna janbayk ya rasulullah ina son ka fiye da 'ya'ya da mata da dukiya da da raina ne kawai ya rasulullahi ita ce kawai a gaba annabi yace ai ko baka zama mumini ba la yu'minu ahdukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in wa hatta an-nafs allati bayna jambihi yan ku imanin sa ba zai cika ba sai ya so ne fiye da ƴaƴansa fiye da matansa fiye da dukiyansa fiye da komai har ran da yake kirjinsa sannan sai na umar ya maimaita daga karshe ce yanzu ina son ka fiye da ran da kake kirjina annabi ya ce al'ana ya umar al'ana ya umar yanzu ka zama mumini yanzu ka zama mumini to kuwa idan imanin nan ba zai cika ba sai ka samu kamalul hubbi kamalul hubbin nan kuwa abu ne mai girma wanda kafin ka fita a cikin kamalul hubbi sai ka zamo kana ganin manzon Allah ya kazata sai ka fara ganin manzon Allah ya kafata akwai imamul baffani ya zo ya samu mahaifiyansa yana da shekara sha bakwai da yi mafarkin ya cika namiji sai zai sa mahaifiyar sai ce mama sai ai yanzu na zama namiji na girma sai ka girma sai me ya faru ya ce kaza kaza kaza ta ce baka girma ba tun da baka ka yi mafarkin manzon Allah ya ce ban yi ba ce to baka girma ba sai ka yi mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai kama salati salati salati salati salati sai da ya mafarkin manzon Allah ya zo ya ce yanzu fa na girma fa ce mene ya ce na yi mafarkin manzon Allah kaza kaza kaza kaza ce mafarki ne ina ba ido da ido ka ganshi ba ka je da sauranka baka girma ba to da ya zamanto yana salati ne biduni itqan ba tare da yana kyautata salatin ba shi dai yana salatin ne kawai ta hadara ta jazba Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ali Allahumma salli kawai yana tafiya ne jazbar ka tana diban sa sai ya dawo cikin suluki kuma Allahumma salli ala Muhammadin sai yana faɗa yana kaddara manzon Allah a idansa da haka da haka yana yi cikin suluki cikin tafiya har manzon Allah ya masa tajalli har ya kai ga in yana tafiya yake assalamu alayka ayyuhan nabiyyu take dai ji manzon Allah ya mayar masa ya ce masa wa alayka salam ya habibi na amsa sallaman ka ya kai masoyina har sai dai kai wannan matsayi to ba da ka fita daga cikin martabatul islamu ba a imanu ba sai ka fara ganin manzon Allah a mafarki ka fara ganin mubashsharatu har ka fara alamun maganin manzon Allah ido da ido sannan ka shiga martabatul islam in ka shiga martabatul islam kuma ka ce ta hijabai ka fita daga cikin hadaratul zulmaniya ka shiga hadara nuraniya sannan ka fuskanci hadara ta nuraniya alkamila ita ce hadara ta isani hadara ta isani kuma tana da gaba dubu a gabanta gaban farko shine karama amma tana da makamatu makamatu tana da makamatu guda dubu kamatin daga muraqaba kamatin daga mu a ce mushahada a ce raja'a a ce kaufu a ce tarak a ce wusul a ce sulub a ce a ce a ce suna nan maratibu sun kai dubu martaba na kasa shine martaba na karama su a wajensa a mutum yana karama ma ba wai wani matsayi bane shine matsayin farko cikin kama hanyar muliya cikin martabatul ihsan shine matsayin farko cewa abdul qadir sai aiki karama hailan maza ne wato su ba su ganin karama ma a matsayin wani abun fariya ko rafahiya ko alfahari karama kaman haila ne sai alalce laluri ya zo da a nuna karama amma in babu laluri wani karama da a nuna waje ya yi waje babu karaman da za a nuna haraman ka shine tafiyar ka cikin ubangiji amma kai abin da zai ba wa mutane mamaki to ka juya da mutane suna kallon ka kenan suna jin mamakin ka kenan shi yasa su a waje wajen manyan waliyai wato a ce ka yayi karaman ban mamaki na kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza aibu ne ma mutum yana yawan bayyana karamomin sa aibu ne to shi yasa tafiya cikin Allah abu ne mai wahala tafiya cikin manzon Allah ma abu ne mai wahala fama yulqaha illa alladhina sabaru fama yulqaha illa zu hazzin azim ba ne samu sai wanda ya hakura ya daure ya jure ya yarda da duk wani bala'in da zai same shi sannan kuma babu mai samun wannan abun sai mai rabo mai girma sai dai mu ci gaba da rabo roƙon Allah subhanahu wataala Allah ya ba mu wannan rabon ya yarda mana mu so shi mu so annabinsa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to haka idan an shiga martabatul ihsani shi ma yana da fadi shi kan tun daga farkon martaban ake cewa tun daga nan ana neman bawa ma ya fara samun huduri ya bar duk wani zillatu na dan adam a baya ya zamanto sairinsa yana tafiya ne cikin sairul yana tafiya cikin sairul qulubi ila al-arwah tafiyan zukata zuwa ga ruhi ba sairul nufusi ila al-arwahi ba idan sairul qulubi ila al-arwahi ne tafiyan zukata zuwa ruhi to tafiya ce wanda cikinta isma ya fi yawa da wuya ka samu mutum yana tuntuɓe a cikin sabila da tafiya ne zalla Allah kake nema kana samun dawamul huduri fi alamin malakuti cikakken huduri a cikin alamin malakuti wanda dai duk shine abin da ake bincike a kai don haka dole duk yanda mutum zai ya yi kokari ya san kansa ya san waye shi sannan ya san waye annabinsa Muhammadu bayan ya samu sani na zahiri na karanta kissa na karanta tarihi na karanta kaza to ya yi kokari ya keta wani hijabin da yake cikin zuciyarsa wanda shi ya masa hijabi da kaninsa da manzan ya yi ta keta su da yawan salati ya yi ta keta su da imtisalul awamir ayyukan da manzon Allah ya ce yayi ya yi ta keta su da yawan zama shi ɗayansa da rashin shiga cikin mutane har sai ya samu usuli to tafiya cikin baɗini kenan amma tafiya cikin zahiri ba zai wadatar da kai da komai ba ma dama baɗinin ka tana tsaye jami'i ne ba zai yi ba ya da haka Allah ya taimake mu to wa'annan su mu'minai a aka ce wa amilu salihat wa bashirin ladina amanu wa amilu salihat ya rasulullahi kayi albishir wa mu'minai wanda suka yi imani da suka aikata aiki nagari suka aikata nagartaccen aiki me da ka musu albishir anna lahum jannat amma tabbatar musu ba ma wai da ba ma da a ce ba wai an ce ma da su shiga aljanna bane sai dukulun aljannata ba sai dukulun aljannata aka ce ba ko zo sai dukulun aljannata anna lahum jannat ai aljanna ma tabbas tana nan tana jiran su anna din nan tauhidi ne anna lahum jannatin lallai suna da aljanna tajri min tahtiha al-anharu wanda koramai suna gudana a karkashin wannan aljanna din wanda dai idan aka sufanta maka aljanna kamar yadda wani hadisi manzon Allah yace fiha ma la aynun ra'at wala udhnun sami'at wala khatara fi qalbi basharin qat a aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba akwai abin da hankali bai taba tunanin sa ba akwai abin da zuciyar mutum tun da yake tunani bai taba tunanin da akwai wannan abun ba inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah ya ce mana ne cikin wannan aya يقول الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم دو أبين درم في يكيسو to akwai shi cikin aljanna kana zaune kawai duk abin da kake so sai dai kawai ka gaita a cikin aljanna فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأقواب موجوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مبسوطة دكا أتيكي أكوي جداجي أجيري أكوي كوفنا كلا كلا kana kwanta abin da kake so sai dai kawai ka gan shi ya zo ka tsinka ka ci kawai ba tare da ka jira wato idan ma ka gan shi kawai kana niyyar da ka ci kawai sai dai ka ji shi a cikinka ويدب عليهم ولدان مخلد إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وولوا أساور من سدة وسقاهم ربهم شرابا دهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا wannan duka shine abubuwan da yake cikin aljanna na daɗi wanda Allah ya ce wannan aljannan ta min tahti hal anharu khalidina fiha za su dawwama cikin wannan aljannan har abada ba za su fita daga cikin aljannan ba to duk lokacin da suka ga yace kullama ruzuku min hamin samarati idan suka ga wani dan itace sai su ce ah hadha allazi ruzukna ai shine aka azurta mu jiya wato mun san irin ta a duniya amma da akwai difference na taste din su cikin baki duk wani abin da ka sani a duniya idan kana son sa to a aljanna da ka samu wannan abun kuma da ka same shi da ɗanɗano da zaƙin da ya shiga aljanna babu bakin ciki babu ɓacin rai aljanna babu damuwa aljanna kullum kawai an riga an cire maka zuciya an saka maka ruhinka da ruhinka kake yin amfani wato ba tare da wato zuciya ko kudratul aishi ko dikil aishi ko humumu wal humumu da sauransu ba a aljanna duka babu wannan Allah ya saka mu a ciki albarkatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam وقالوا هذا الذي رزقنا من قبل za suna ce ai wannan ne aka azurta mu da shi gabanin yanzu wa utubi mutashabiha da a zo musu da shi daban-daban ga wannan kalan ga wannan kalan ga wannan kalan daban-daban sai wanda kake so walau biya azwaj mudahara ga matan matan su tsarkaka ba su haila ba su nufasi ba su biki a nan ne matan duniya suke da dauda suna yin wani haila wanda suke fitar da wani datti a jikinsu ko kuma nifasi idan an yi aihuwa makamancin haka to matayen aljanna ina su ba su haila ba su nifasi kuma matayen duniyan nan duk su ma za su wanda Allah ya sa ɗan aljanna ne za su koma aljanna Allah subhanahu wata'ala zai zai zai zai idan Allah ya rubuta mace yar aljanna ce to shikenan sai a sai a mai da ita hurin ne kawai idan matan ka ce dama a aljanna matanka ce za ta fito a matsayin ɗaya daga cikin matanka sannan kuma ga mata daban wanda Allah ya halitta maka su kuma can babu kishi kishi dama Allah ne ya halitta shi cikin zuciya to zai cire kishi a can idan mace mijinta ya rasu ta zo ta auri wani bayan ta auri wani sai sai suka zo ranar kiyama kaga mace ne na maza guda biyu maza guda biyu kowa zai zo ya ce matansa ne shikenan sai a ce kowa ya rike hannunta wannan rike hannunta wannan rike hannunta sai a ce tafi da matanka sai ta zama biyu wannan ya tafi da naka wannan ya tafi da nasa babu ruwan Allah to wannan shine yadda Allah subhanahu wataala yake aikin sa kenan to kun ga kuwa lallai Allah buwayayye ne babu mai aiki irin na Allah ta'ala wallahu fi azwajin mutahharawun fiha khalidun kuma suna nan da su dawoma cikin aljanna ba tare da wato al'amari ya tsaya musu ba a wa bashir allazina amanu malam yace man ay wa bashir ya muhammad المؤمنين المتقين يا سيدنا رسول الله فيا البشر ومؤمني ما تصورا الله الذين كانوا في الدنيا محسنين wanda suke sautayi tun daga duniya wallazina jama'u bainal imani wal amali salih wanda kuma suka hada tsakanin imani da aiki nagartacce anna lahum jannatin tajri min tahtiha al anhar ay bi anna lahum hadaiq suna da wasu lambu wa basatin da gonaki zati ashjarin ma'abociya bishiyoyi wa masakin da wajajen zama tajri min tahtiha min tahti qusuriha wa masakiniha anhar wato a ƙarƙashin katangun wannan aljannan da benayen aljanna ɗin ruwa yana gudana kullama ruziku mina ni samaratu rizqan ai kullama utu ata'an duk lokacin da aka ba su kyauta wa ruziku rizqan aka azurta su da wani arziki na wani abun da suke so na kayan marmari a min simarin janna daga 'ya'yan itacen aljanna qalu hadha allazi ruziqna min qabl أي ذات في هذا مثل الطعام الذي قدم إلينا قبل هذه واتو هذه المرة ذات في ونني أبين شند أكا كامنا تازو أي كافين ينزو معنا idan aka kawo musu wani kayan marmari ko wani abinci sai sun ɗauka da su ce ai wannan ba na ɗazu bane irin su farka kawo mana ɗazu sai a ce musu ba shi bane qala al mufassiruna malaman tafsiri suka ce inna ahlal jannati yurzaquna min simariha yan aljanna da a azurta su daga 'ya'yan itacenta ta'tihin bihin mala'ika wanda mala'iku da su zo musu da shi fa idza quddima lahum marratan saniya idan an sake ba su wani wani karo bayan an ba su karo na farko qalu da su ce hadha allazi ataytumuna bihi wannan ne kuka zo mana da shi min qablu kafin yanzu fa taqulu al mala'ika sai mala'iku su ce kullun kul ya abdallah ka ya kai bawan Allah فاللون واحد لون الدين والطعم مختلف أما تنأنسو ينا دبنبنسي قال تعالى الله تعالى يتي وأتوبه متشابها دا أزو دا أزو مفدشي دبن دبن أي متشابها في الشكل والمنظر وجن وجن كمن ننسى لكما جننسى ينا دبنبنسي لا في الطعم والمخبر ba kuma wai kawai wajen ɗanɗano ne da kuma yanayin alamar launi ba. قال ابن جرير ابن جرير يقول يعني في اللون أتيك اللون من متشابه يبن بنتا والمرأة تكون غنين إذن وليس يشبهه الطعام وليس يشبهه الطعام باب ونتن أن دا أجينا كما دشي قال ابن عباس عبد الله بن عباس يقول لا يشبهه شيء مما في الجنة باب وني أبن الذي كما دشي دا بسكين أبن ليتي الجنة ما في الدنيا أبن ليتي دنيا إلا في الأسماء سيدي السنائي ma'ana ba za ka ci wani abin da yake aljanna ka ji yana maka kama da abin da ka ci a duniya ba sai dai sunan da ka ji ɗaya ne da a ce ga yalo ga gauta ga kaza ga karas ga gwanda ga abarba amma kuma zaƙinsa ba irin na duniya ba ne yawwa in ji abdullahi bin abbas kenan walau fiha azwajun mutahhara ai lahum fil janna suna suna da zawjatun mataye min al-hur al-ayn min al-hur al-ayn daga cikin hur al-ayn mutahharatun wanda suke an tsarkake su min al-aqzari daga daga datti wal adnasil hissiyya wal ma'nawiyya da dauda na ido da kuma na ma'ana qala ibn abbas abdullah ibn abbas yace mutahharatun min al-qadar an tsarkake su daga dukkan datti wal aza da kuma kazanta wa qala mujahid mujahid yace mutahharatun min al-hayd wan nifas an tsarkake su daga haila da nifasi wal gha'it wal bawl wan nakham da bayan gida da fitsari da kuma wani abin da ya kama da haka wa hum fiha khaliduna kuma su din nan za su dawwama a cikin aljanna ba tare da yankewar ni'ima daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba na'am to muna da lokaci eh lokaci yayi to abin da yake akwai idan da akwai tambaya sai a gabatar insha Allah sai mu amsa gobe in Allah ya san mu sai mu daura akan inna Allah la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udatan kama fawqaha da tam da tambaya to alhamdulillah to Allah ya taimake mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kure Allah ya gafarta mana Allah ya tabbatar da mu akan sunnan manzon Allah na gaskiya Allah ya gyara mana ayyukan mu ya gyara mana niyoyin mu wanda suka mutu Allah ya ji kansu mu da muke da rai Allah ya sa mu cika da kalmar shahada wanda suke ba da gudumawa cikin gudanar da wannan karatu kuma Allah ya saka musu da alheri Allah ya ba su abin da suke nema duniya da lahira albarkacin shugaban halitta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أدرك والخاتم لما سبق ناصر لا كبر أكبر هذه إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين